بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba takwas ga watan jimadal ula hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha tara ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kismul awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير in ba manta ba a karatun da ya gabata kai tsaye malam yana kan yi mana bayanai dangane da ire-iren ƙarerai wanda wannan marubuci ɗan shi'a tijjani as-samawi ya rika kawowa a cikin littafin shi wanda mala yake cewa idan aka zo ma da bayani na abubuwan da ya ambata zaka gane butulanihi wa kadhibihi ƙaryan abin da ya faɗi da kuma abubuwan da ya faɗi duk ba daidai bane kun san ya ce a cikin littafin usdul gaba da al-isaba da kuma mizanin la'itidal cewa a nan an yi naƙadin sahabbai haka ne? To a jiya mun karanta abin da Ibn al-Athir ya ambata a cikin littafin shi na Uzdul Gaba cewa abin da ya faɗi ba daidai ba ne. Mun gano wannan da kyau ku? Yana magana akan cewa sahabbai adalai ne. Gaba ɗayan sahabbai babu wani sahabi ko ƙwaya ɗaya. wanda ake tuhuman shi da wani abu na rashin adalci a kusa ko a nesa amma wani wanda ba sahabi ba to dole ne a yi binciken keke da keke a kan shi to simala ya ce wa ƙalabuna hajjirin to mun ji a cikin uzdul gaba yanzu ya tabbata cewa tijjani a samawi makareci ne don abin da ya faɗa cewa akwai naƙadi da tahalili kan sahabbai a cikin littafin mun ji ƙarya ne To a cikin littafin Ibn Hajarin ya ce, Dimna hadisihi an hali sahaba, da ya zo yana bayani dangane da halin sahabbai min al'adala na kasantuwansu adalai, ya ce, Ittafaka ahalus sunna ala annal jami'a udul. Malamai ahalus sunna gabaɗe sun haɗa kan cewa dukkanin sahabbai adalai ne. walam yi khalifi zalika ba wanda ya saba akan haka illa shi zuzun minal mubtadi'a sai wasu ‘yan baya ga dangi daga cikin ‘yan bida'a. wa ƙada zakar al-khatib fil kifaya faslan nafisan malice khatib al-bagadadi ya ambata a cikin littafin shi wani fasli mai cike da ababe na daraja da ɗaukaka ababe masu amfani masu tsada fi zalika dangane da bayyana adalcin sahabbai da nagartan sahabbai faƙala ya ce adalatus sahaba thabita adalcin sahabbai tabbataccen abu ne ma'aluma sananniyar abu bi ta'adilin lahi lahum Allah ne ya mai da su adalai wa ikhbarihi an taharatihim sannan Allah ya ba mu labarin tsarkin sahabbai waqtiyarihi lahum da kuma zaɓen da ya masu sun masaƙa kalamar khatib bi tamamihi sai ibn hajarin ya koro maganan khatib tun daga farko har ƙarshe wa saƙa ba'adahu bayan maganan khatib sai kuma ya kawo ba'adal adillati dalla ala adalati sahaba wasu dalilai da ke tabbatar da adalcin sahabbai wa fadlihim da kuma falalansu mun gano wannan da kyau ko karanta littafin al'isaba jiz'in farko shafi na goma zuwa na goma sha ɗaya. Yanzu maganin da ya faɗi a cikin al'isaba gaskiya ne ko ƙarya ne? haka yake ƙarya ne ya yi ma ibn hajarin ƙarya ya yi ma al'imam ibn al'athir ƙarya ga shi ƙarar abin da su suke faɗi a kan sabai adalai ne shi kuma ya ce sun ce ko kuma sun yi bincike sun naƙada sabai ko da yake ba za mu yi mamaki ba jahili ne bai san ne yake ce ma naƙadi ba kun gano wannan da kyau ko Mala ya ce, fa kaifa ya sogo fi akalin, ta yaya zai suranta a hankali an yi ƙarrira kullu wahidin min hadainil imamaini a ce kowane ɗaya daga cikin waɗannan manyan limamai guda biyu ya tabbatar da alƙaula bi adalatin sahaba sun fito ƙarar sun yi fatawa cewa sahabbai adalai ne wa annahu la yubhathu fi adalatihim cewa ba a bincike dangane da wai sahabi adali ne ko ba adali ba wala yu'arrad lahum bi naqadin kuma ba a tinkaran su wai a ce wai za a naƙada su wala bi tajrihin ko a ce za a jarraha su fi muqaddimati kitabin tun a shimfiɗar littafin suka tabbatar da wannan dan me wani makareci zai zo faɗi sabanin haka wannan maganar da muke cewa ba a masu binciken keke da keke ba wai an ga wani aibi ne yana boyewa ba fa misali kai ne a ce wai za ka yi bincike dangane da general na soja wai kana bincike ka gano wai soja ne sai a ce ba a binciken wannan ai sanin ma shi janar ne a janar ɗin ma shi ne chief of army staff to ai dole ka ɗai san ba za a je a ɗauko ɗan su a sa shi a wajen ba mun gano wannan da kyau ko dole wa za a sa soja ne ka tsaya kana binciken wai shugaban sojoji soja ne ka maganan banza ma kake yi to shi ne wai ka tsaya kana binciken sahabi wai adili ne a wannan maganan banza kake wasan yara ne jama mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malai ce summa yanqudu zalika fi kitabi nafsihi bai je ko ina ba dai a cikin nan littafin yi makan shi tufka da warora bi tajrihi sahaba wa ta'ani fihim thaniyan mala ce na biyu anna hadainil kitabaini waɗannan littattafai guda biyu al'isaba da kuma uzdul gaba kada ullifa litta'arifi bi sahaba an rubuta su ne domin a yi bayanin wane ne sahabi wa jam'i akbari ƙadarin min asma'ihim sannan a tara sunayen sahabbai masu yawa waje ɗaya hatta ya tamayyaza sahaba an gairihim don iya tantance waye sahabi waye kuma ba sahabi ba kama sarraha bi zalikal mu'allafani kama yadda su masu littafin da kansu suka fito ƙarara suka ambaci wannan kun gano wannan da ke ku su da kansu suka faɗi shi sa karka sake kai maɗalibi ƙarya don kada ganin wai kai malamin shi ne kafi shi karatu wallahi ba za a je ko ina ba za a gane ƙaryanka kar ka tara mutanen gari kai ta musu ƙarya jama'a ba za a je ko ina ba za a gane ƙaryanka ka gaya mutane gaskiya kai karɓi da su in sun ansa su amfana in ba su ansa ba wannan kuma laluran su mun gano wannan da kyau ko in dai gashi yayi ƙarya ba a je ko ina ba yanzu ƙananan ɗalibai yanzu ga sa ƙasan nan sun gane maƙaryaci ne to haka za a bi duk abin da ya faɗi sai an bayyana ƙarya ne sai an haska ma abin an baza ma shi a faifai ka tsinci na tsinta malai ce qala ibn al-athir ba'da an zakara ba'd al-kutub allati ullifat fi jami' asma'i sahaba wa ta'rif bihim bayan da ya ambaci sunayen wasu littattafai waɗanda suka yi bayanin an tattara sunan sahabbai a cikinsu da kuma bayanin wane sahabi ne wane ba sahabi ba ne wane sahabi ne wane ba sahabi ba ne sai ce fa'arai fara'aitu sai na ga an ajima a bayyana hadihil kutub in haɗa nima tsakankanin waɗannan littattafai wa udifa ilaiha ma shadda an ha inda ba su kawo su bayanan ba ni in cika jama kun ji aikin da ake musulunci kun gano wannan da kyau ku yanzu in wane yana musulunci aikin kunun zaƙi aka karɓa karka zo ka kama aikin kunun zaƙi ka cuci musulmi da musulunci gaba da aikin ka aikin banza ne sai ka zo sai ka aikin zobo mun gano wannan da kyau ko in wani na zobo kai kuma sai ka yi mai tsimi mun gano wannan da kyau ko in wani yana mutane koko da kosai da safe suna sha suna jin daɗi kuma suna so da daddare kai kuma sai ka ware lokacin da wani bai yi kai kuma sai ka zo ka yi a lokacin wannan shi ne taimakon musulunci irin wannan hayaniyan da mutane suke kawo ko a ƙarshen zamanin nan shi ya hana musulunci zuwa ko'ina kowa ya ɗauka wa musulunci na shi ne kowa ya ɗauka wai al'umman annabi wai mutanen shi ne shi sa an kai da kai na wane ne lahira ka neme shi ya shigar da kai aljanna ko ya kai ka wuta yasa mu al'umman manzan Allah ne mu ba jama'an kowa ba ne ba wani malamin da ya isa mu danganta kanmu zuwa gare shi da kuma mun danganta zuwa ga annabi malami dan dako ne kawai kawo mana sakon ba zai dora mu akan abin da Allah da manzon shi ba su yadda ba kowaye ba za mu bi shi ba ya kamata ku gane wannan yanzu kaga da ya ce malaman sun yi aikin duka yace sai na bi tsakan tsaki na bincika waye ba su kawo ba ni kuma sai na kawo waɗanda ba su kawo ba to ci gaba kenan mun gane wannan da kyau ko ci gaba kenan amma ba lokaci ɗaya mutane yanzu misali wa na kantar da bulogul maram a nan ko kuma wannan sai koma wancan lungu shi ma ya sa bulogul maram wannan ya ɓata musulmi lokaci ne wa na bulogu e kai sai ka sa minhaj wance ya sa muwaɗa wance ya sa bukhari wance ya sa tirmidhi wance ya sa kaza wanne ya sa muktasar wanne ya sa risala wance ya sa askari ba haka bane to an taimaki musulmi kenan wa na karantar da hadisi sai wa ne je karantar da larabci wa na karantar da musala wa ne karantar da usul fiqh wannan an taimaki musulmi kuma su sa lokacin mabambanta ina ba ta mun gano wannan da kyau amma in mutane ba su goge ma da'awa ba su karanta usul da'awa ba sai su yi musulunci illa suna ganin wai aiki suke mashi yanzu kalli wannan da ya aikace ya ce malaman sun yi aikin dubu na wannan sai na bi tsaka tsakiya sai na shigo da abin da ba su kawo ba ci gaba ne ko ci baya ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna uzdul gaba jiz'in farko shafi na goma wa qala ibn hajarin ibn hajarin ya faɗa mu'arrifan bi kitabihi fi muqaddamatihi fi muqaddimatihi da yazo muqaddimar littafin sai yake cewa fa jama'atu kitaban kabiran ya ce na rubuta babban littafi fi zalika akan wannan harka mai yastu fihi sahaba min gairihim na tantance waye sahabi waye ba sahabi ba iyakan aikin da yake nan ba wani nakadi da tahalili wanda ya ma wani sahabi babu shi ƙarya ne yi musu kuma in akwai inda magana yake zo ya faɗi a cikin littattafan ko kuma su 'yan shi'an ƙasan cin da dai an ce ƙarya ne malamin nasa da suke bauta ma ya yi to su fito su nuna mana ina ne abin da ya faɗi a cikin littafin al'isaba ko uzdul gaba inda ya faɗi maganan ƙarya yake yi ina ba ta mun gano wannan da kyau a ƙa'idan malaman hadisi duk wanda aka tuhumce shi da ƙarya to ba ƙara karɓan maganan shi baki ɗaya wannan maƙaryaci ne karanta littafin al'isaba jiz'in farko shafi na hudu kaga ba a je ko ina ba ko ta sappuhin ma da yace yana malittafan ahlus sunna a cikin motan haya bai mal isabin ko uzdul gaban ba ina fatan mun gano wannan da kyau bai yi ba shafi na hudu mal yace haza ma anna unwanil kitabai ma unwani alkitabain yunabbi'ani anhuma mal yace hatta unwani taken littafin ma to yana bayyana abin da littafin ya ƙunsa. Barka ji, taken littafin, sunan littafin yana bayyana abin da ke cikin littafin. Mala ya ce, faƙada san mabna asirin kitabahu, Ibn asirin ya sa ma littafin suna Uzdul Gaba fi ma'arifati sahaba. Uzdu jam'i ne na me? Asad, zakunan algaba cikin dawa. zakuna ne su a dawa mun gano wannan sabon manzan Allah domin a sanar da kai waye sahabi waye ba sahabi ba a ina ce yayi na qadu sahaba anan akwai to dan menene za zo ana ƙarya wa samma ibn hajarin kitabahu shi kuma ibn hajarin ya sa malashi littafin suna al-isaba fi tamyiz sahaba gano wannan da kyau ko sunan tabi kenan fa amma ya zai waye sahabi waye ba sahabi ba walau aradal jarh da sun yi nufin suka wata adil ko adalantarwa laƙala da sun ce fi naƙadin sahaba da sun ce suna naƙadin sahabai au ibaratin ƙaribatin minha ko wata ibara ta kusa da haka kama huwa halu fi kutubin lati ullifat fi naqadar riwati min ba'd sahaba kaman yanda aka rubuta littattafai wanda suke naƙadin wasu masu ruwayan banda sahabbai mun gano wannan da ke ko ala anna al muallifa akhta'a fi ismai kitabaini malai ce to wannan marubucin yayi kuskure wajen sunayen malata tafan faza ama anna kitab ibn al-asir siriya wai littafin ibn al-asir uzdul gaba fi tamyiz sahaba kaji wajen suna ma sai ce uzdul gaba fi tamyiz sahaba wa kitab ibn hajarin littafin ibn hajar ya ce al-isaba fi ma'arifati sahaba kaga ba a bar shi ba bayan da gaba sai aka ce kaga shashi sha sunan littattafan ma bai iya faɗi daidai ba kun gano wannan da kyau ku littattafan ma bai gama iya faɗinsu daidai ba kamar wata ce taimaki laifi sai kin gama mata tatas an gane makaryaciya ce sha-sha-sha ce sai ka ce wawuya ko ɗaura zani ma bata iya ba ana kulle sha ɓangaren dama ta kulle sha ɓangaren hagu ina fata mun gano wannan da kyau wanda har waɗanda ake koya masa ɗauri ma za su fahimci cewa ashe ballagaba ce yanzu ƙarshen ta ma bai taɓa ganin littattafan ba inda ya taba gani ai da ya duba bangon ai zai gani go Allah da ya kiyaye to shine sai malas ya ce fa khalata bainal unwanai alkitabaini sai ya hada unwanin takin sunayen littattafan ya kwamara waje ɗaya ya kwaraba wa haza mimma yadullu ala jahalihi bihima malai ce wannan ma yana nuna kan cewa jahili ne bai san littattafan ba ثالثا نأكو واقع الكتابين yanda littattafan suke yana nuni cewa wannan mutum makaryaci ne madda'a hadhal muftari abinda wannan makaryaci ya kirkira min naqdihi ma lis-sahaba cewa wai littattafan suka ne ga sahabbai fama alal qari illa an yatasaffa ya ce kawai abin da ya zama mai karatu ya je in yi tasaffuhi dama addinin shi tijjani a samawi ba tasaffuhi ba to kai ma ka je ka dan bubbuɗe fallayen littafin uzdul gaba kun gano wannan da kyau ko fahuma mawjudani muntashirani suna ko ina ba mun zo da su kun gani jiya ba a ko ina akwai li alama hadha hadha rajili in ka bincika littattafan zaka gane ka san wannan mutumi mina sidiki shin yana da kaso na gaskiya wa mawqi'ahu min al-ilmi da kuma matsayin shi a ilimi kana duba za ga mutum ne mara gaskiya bai da gaskiya kwata-kwata sannan kuma jahili ne bai da kasan ilimi ko kaɗan amma kaga da larabci ya rubuta kun gano wannan muke ko da larabci ne ba da wasu ya rubuta da larabci ya rubuta su amma ya kamata fa an kawo muku littafan nan ku gansu na zo da sun mata dai ko eh ya kamata a ɗauko muku littafan ku gansu to yanzu karatu mu ba zai nisa ba da Allah kai mu gobe ya kamata a zo da su dai yanzu rasarar littattafai ne ya rubuta ga su amma ka kalli yanzu an kai shafi na 224 ana rafkan shi wa amma kitabun mizan al-i'tidal lil imam az-zahabi amma littafi na uku da ya faɗi mizan al-i'tidal na al-imam az-zahabi fa inna mu'allifahu lam yata'arrab fihi lis-sahaba Malai ce shi ma marubucin littafin bai ma kawo sahabbai ba, bi zikirin wajen ambato ma lamin karibin aumin ba'idin a kusa ko a nesa. Harkan littafin mizanin litidal ba ma harkan sahabbai ba ne kwata-kwata. Amma ya ce wai an rubuta ana sukan sahabbai, kuma ya ce malaman ahalu sunna. Don mutum ya yi naɗi ya sa alkyabba ya zo yana ƙarya ko, kakka ji tsoron shi ka ce nuna maka wajen. inda ina nan tijjani a sama ya faɗi zan ɗauko mizanin laitidal mun gano wannan da kyau ko sai a aje mai mizan ɗin sai a ce ga yana nuna mana wajen nuna mana mun gano wannan da kyau ko iya kasa nuna wato ɗayan biyu ko dai ku mai eho ku ce mai makarici ko ku ɗarar rankwashe shi Allah madaukakin sarki ya samu daji tunda makarici ne bal mala ce kai walam ya ta'arrar fihi li zikirin ahadin minal minal a'immiyin almuwaththiqina mala ya ce kai har manyan limamai amintattu ma ba ma sahabbai ba ba su ma a littafin almuttafaqi ala adalati wanda aka yi adalai ne ba su a littafin kwata-kwata li'anna asla mawdu'il kitab saboda asalin abin da littafin yake karantarwa fi naqad du'afa masu rauni ne ma ake naƙada su in kai adali ne kai suka ne ba kama a ciki ko tabi'i ne ko tabi'u tabi'i ne ko babu masu rauni ne ake ƙara rabkansu mizanin li'itidal ila ba mamaki wani an zo an ce mai mai rauni ne malamai sun haɗu sai malai zai ɗora shi a ma'auni a gane mai raunin ne ko ba mai raunin ba ne su ne kaɗai a cikin littafin ba sahabi ko ɗaya amma da yake maƙaryaci ne kun gano wannan da kyau ya za cewa an rubuta littafi hatta imaman awalu sunna ma gashi ne suna naƙadin sahabbai malin sai yake cewa wal majruhina da waɗanda aka jarraha minar ruwati daga cikin masu ruwaya qala az-zahabi fi muqaddimatil kitab tun a shimfidar littafin zahabi yace wa qad ihtawa kitabi haza littafin nan nawa ya kunshi ala dhikril kazzabina ambatan maƙaryata alwadda'ina masu ƙirƙiran ƙarya almuta'ammidina waɗanda suke da gangar qatalahumullah Allah ya tsine masa albarka tare da tijjani as-samawi wa alal kazzabina fi shikenan sai Allah madauki sarki ya kai mu gobe sai mu zo photocopy ya kare a hannunku kun gano wannan da kyau ko ba mu san mu karanta harafi ko kwaya ɗaya wanda za a waye gari wani bai da shi a karanta a ji haƙiƙanin gaskiya kuma ku yaɗa ko ina ‘yan shiya su samu waɗannan karatukan ku sa masu a wayoyinsu so kuma su ji tsoron Allah su ji kuma in gaskiya suke nema bari za su amma in dawa ba gaskiya suke nema ba wallahi duk in sun ga gaskiyan ma ba za su ɗauka ba in yaro sabilar rushidi la yattakhizuhu sabila in sun ga hanyar shiriya ba za su ɗauke ta hanyar shiriya ba wa in yaro sabilal ghayyi amma da za su ga hanyar bata yattakhizuhu sabila za su rike ta a matsayin hanya shiriya ta Allah ce yasa mu roki Allah mu ma ya tabbatar da digadigan da yake so kuma ya yarda da shi ina fatan mun gane wannan da kyau amma ƙarya tana da illa Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu nan za mu saurara muke cewa فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم